بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta talata a yau muna goma sha biyu ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da biyar ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na bakwai a cikin wannan littafi na al'aqidatul wasiqiyya wallafin babban malami shekul islam abul abbas ahmad ibnu abdul halim ibn abdulsalam ibn abdullah ibn taimiyyat al-harrani Allah madaukakin sarki mishi rahama a wannan masallaci mai albarka masjidu abi ubaidata radiyallahu ta'ala anhu masjidu talha bin ubaidillah radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar buhari kwatas a nan cikin garin bauchi darasinmu na baya mun tsaya kan wato muna nan akan bayanai da ayoyi da malam yake kawo mana dangane da siffofin ubangiji subhanahu wata'ala wadda mun tsaya ƙarshen ayan inna allaha ni'imma ya'izukum bihi inna allaha kana sami'an basira wadda wannan ayar ta tabbatar ma Allah tabaraka wata'ala da siffa ta ji da kuma gani mun karanta ayar inna allaha huwar razzaqu dhul quwwatil matin da faɗin Allah ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wanda waɗannan ayoyi ayan farko inna Allahu huwar razzaqu dhul quwwatil matin ta nuna mana siffan Allah na arziki da laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir ta nuna mana siffan Allah cewa Allah yana ji kuma yana gani kuma jinsa da ganinsa bai yi kama da na kowa ba babu kuma wanda zai yi kama da Allah har abada mun ji kuma Allah ta'ala ya yi mana bayani inna Allaha ni'ma ya'izukum bihi inna Allaha kana sami'an basira madalla da abinda Allah ke muku wa'azi da shi lallai Allah maɗaukakin sarki mai ji ne Allah mai gani ne za mu tashi insha Allah ta'ala kamar yadda muka ambata a faɗin Allah ta'ala inda malin ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah da ya ce walaula id dakhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah waɗannan ayoyi da za mu ji su a yau insha Allah ta'ala za su yi mana bayani dangane da waɗansu siffofi guda biyu daga cikin siffofin Allah su ne almashi'atu wal irada siffan Allah na almashi'a da kuma siffan Allah ta al'irada Allah yana cewa walaula idda khalta jannataka ɗaya daga cikin mutane guda biyu da Allah ta'ala yake ba mu labari a suratul kahfi a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ma ɗaya daga cikinsu arziki na gona ya yi gona kuma gona ta yi kyau gona ta yi yabanya amma lokacin da wato ainihin gonan ya zo ya shiga gonar ya ga ta yi kyau maimakon ya ambaci sunan Allah ya jinjina ya gode ma Allah sai nuna cewa ƙwazansa ne da ƙoƙarinsa da iya kashe kuɗi a gona da zuba taki da ya yi da abin da ya da kai koman da ya yi shi ne ya sa gonan ta yi kyau ta yi albarka amma daga ƙarshe allah tabaraka wa ta'ala ya turo mala'ika ya kewaye wannan gonar ya dirkake wannan gonar gonan ta koma yadda ka san wato ainihin karmami yadda ka san ƙonannen gawayi to shine sai abokinsa yake masa wa'azi yake ce masa walaula idda khalta jannataka ina ma da a ce lokacin da ka shiga gonanka kaga gonan ta yi kyau ta ba da abin da ake nema kulta ma sha Allah sai ka ce ma sha Allah abin da Allah ya ga dama kenan haka Allah ya so la quwwata illa billah babu wanda ke da wani karfi ko dabara in ba komawa zuwa ga Allah ba Allah ne ya so haka Allah ya ga dama saboda haka da cewa kai masha Allahu la quwwata illa billah wannan yana cikin ladukan da musulunci karantar da mu idan mutum Allah ya taimake shi yayi gona kuma ya je ga gona ta bada abin da ake bukata ta yi kyau to sai ce masha Allahu la quwwata illa billah hmm. kada ce ai dama na gaya muku sabon takin zamanin nan ba karamin aiki yake yi ba buhu nawa na zuba ai na kashe kuɗi a gonan nan shi yasa ta yi kaza shi yasa ta yi kaza to in Allah ya ga dama da kuɗin da ka kashe da duk abin da kai Allah subhanahu wataala sai ya hana gonan ta yi abin da ake so to shi yasa sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah kaga wannan ayar na farko ta yi ta yi tabbatar ma da Allah siffa ta almashi'a shine ganin daman faruwan abu Allah ya kaddara faruwan abu duk abin da zai faru kuma ya faru bisa ganin daman Allah sai ce wa qauluhu da faɗin Allah ta'ala da yace walau sha'a maqtata walau sha'a Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid waɗannan suka gabace kunnan walau sha'a Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar Allah yace inda Allah ya so inda Allah ya ga dama da waɗanda suka zo bayansu ba su yaƙi junansu ba bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu sai dai sun sassaɓa ne a cikinsu akwai wanda ya imani a cikinsu akwai wanda ya kafirta sai ce walau sha Allahu da Allah ya ga dama maƙtatalu da ba su yaƙi junansu ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah na aikata abin da ya so ita kuma wannan ayar sai ta tabbatar ma da Allah siffofi guda biyu almashi'atu wal irada wancan ayan ta kawo almashi'a zalla wannan ayar kuma ta tabbatar ma Allah da siffar almashi'a ta kuma tabbatar ma Allah da siffar al-irada almashi'atu wal irada wa qawluhu da faɗin Allah ta'ala da yake uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis saidi wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid Allah madaukakin sarki ke cewa uhillat lakum bahimatul an'am Allah ya ce an halatta muku dabbobin ni'ima dabbobin gida illa ma yutla alaikum sai dai abubuwan da aka karanta muku na ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na dabbobin da aka haramta muku ghayra muhillis saidi wa antum hurum ba kuna masu halatta farauta a lokacin da kuke cikin ihrami ba ma'ana idan kun shiga ihrami to an haramta muku farauta amma idan kun fita daga ihrami to dabbobin gida an halatta muku su sai dai abinda aka karanta muku na ayoyin alkur'ani da nau'ukan dabbobin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta muku to sai Allah ya ce inna Allah yahkumu ma yurid Allah yana hukunta abin da ya so wa qawluhu da fadin Allah da yake cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam duk wanda Allah ya nufaci ya so ya ga daman ya shiryar da shi sai ya yalwata masa kirjin sai fahimci musulunci wa man yurid an yudillahu wanda ko Allah ya nufaci ya batar da shi ya ja'al sadrahu dayyiqan harajan sai ya sanya kirjin sai zama kuntatacce cikin kunci ka annama yas'adu fis sama kai ka ce yana kokarin haurawa sama kaga wanda ke kokarin haurawa sama direct ya kama tsakiyar duniya ko ce zai haura sama kaga yi in kaga fuskan shi daga gani zuciyar ka san ba daɗi saboda wahalan da yake ciki to almuhim waɗannan ayoyin duka da malam ya kawo aya farko ta suratul kahfi walau la idkhalta jannataka qulta ma sha Allahu la quwwata illa billah da kuma aya ta biyu suratul baqara walau sha Allahu maqtatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid da aya ta uku ta suratul maida uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum inna Allah yahkumu ma yurid da kuma aya ta hudu ta suratul an'ami faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء sun tabbatar ma Allah siffofin nan guda biyu sifatul irada da kuma sifatul mashi'a idan mun ɗauke su zamu ga kamar a hausance kusan fassara guda ɗaya muke ba su shine ganin daman Allah akan abu inna Allah ya hukumu ma yurid Allah yana aikata abin da yana hukunta abin da ya ga dama inna Allah ya walakin Allah yaf'alu ma yurid Allah na aikata abin da ya ga dama kuka ce walau sha Allahu da Allah ya so da Allah ya ga dama kaga kenan kamar da al'irada din da almashi'a din kamar abu ne guda ɗaya ina so mu fahimci wannan abin da kyau wannan lafuza ne na aƙida wanda ya kamata mu tsaya mu fahimce su sosai menene bambanci tsakanin a almashi'atu da al'irada me bambanci a tsakaninsu kaga kuma kafin mu fassara su wannan yana nuna mana wato falalan yaren larabci kaga mu duka hausa an zo almashi'a da al'irada duka sai mu ce ganin dama amma a larabce fa suna da bambanci illa iyaka sukan haɗu kuma sukan rabu a malamai suna cewa ita almashi'atu almashi'a ita ce al'iradatul amma da almashi'a ɗin da al'irada malamai suna cewa duka abu ne guda ɗaya illa iyaka ita almashi'atu ta game irada gaba ɗaya idan aka ce almashi'a to irada ya shiga ciki muna fahimta ku in an ce almashi'atu to iradan Allah ta shiga ciki ita ko iradan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasu gida biyu akwai irada kauniya akwai al'irada shar'iyya idan aka ce iradan Allah kauniya ganin daman Allah kauniya shine abinda Allah ya ga dama ya faru a duniya kamar misali halittar mu kamar misali halittar rana halittar wata jujjuyawan dare da wuni saukar da ruwan sama kaga wannan ganin daman Allah ne duka haka yake faruwa to irada kauniya ke iradan Allah shar'iyya kuma shine abinda Allah ya ga daman ya shar'anta shi a matsayin addini ba mu gane ba kauniya shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya ga daman ya faru a duniya amma ba babin addini bane shi kamar misali duk abinda muke yi gaba daya Allah ne ya kaddara iradan Allah shar'iyya kuma shine abin da Allah ya ga dama ya shar'anta mana a matsayin addini na mu yi kaza mu bar kaza kaza tauhidi ne kaza shirka ne kaza sunna ne kaza bid'a ne kaza halal ne kaza haram ne wannan shine iradan Allah bene shar'iyya ban san ko mun fahimta ba to sai dai abin da ya kamata mu fahimta anan shine ana kafa hujja wajen yin addini ne da iradan Allah shari'iyya ba iradan Allah kauniya ba kamar yaya akwai waɗanda suka ɓace a wannan babin waɗanda ake kiransu da alƙadariya wanda sun kasu kashi biyu akwai alƙadariyatul jabariya akwai alƙadariyatul nufa wannan duk ɗalibai masu leƙe a babin aƙida za su san wannan musamman in ka karanta sharhin aqidatul abdahawiyya na al-imam ibn abil izz hanafi da sauran sharhohi za ka ga bayani akan haka cewa su ƙadariya aljabariya da suka tashi tabbatar ma da Allah da irada da mashi'a sai suka wuce iyaka su kuma ƙadariyatun nufa sai suka zo wajen korewa su ma kuma sai suka wuce iyaka misali su ƙadariyatul jabariya sai suka ce duk abin da ya faru a duniya kaf Allah ne ya kaddara mai kyau ko mara kyau saboda haka in ka ga mutum a masallaci to kaddaran Allah ce ta kawo shi masallaci bayi da laifi in ka ga mutum a gidan giya ka ga mutum a bayan gari shi ma kaddaran Allah ce ta kai shi bayan gari saboda haka bashi da laifi bayi da iko kaddara ce kawai ta sa ya tashi kawai ya kama hanya ya tafi bayan gari kaga wannan sun bata saboda a ka'ida ba za ka kafa hujja da kaddara kauniya wajen sabon Allah ba in dai aka ce ka yi ka bari to an gama yanke maka hujja amma ka ce haka Allah ya ga dama ka yi wannan kuma ba hujja ba ce su kuma qadariyatun nufa da suka tashi sai suka ce to maimakon a ce har mummunan abu ma Allah ne ya kaddara to an jingina ma Allah mummunan sifa da haka sai suka ce to Allah bai da kaddara Allah bai da irada da haka sai suka ce duk wanda ka ganshi a bayan gari to ganin damansa ne shi ya kai kansa Allah ma bai ma san zai faru ba don da ganshi a masallaci ganin damansa ne kawo kanshi Allah bai ma san cewa zai zo masallaci ba yanzu a tunaninsu yadda muka zo muka zauna muka yi sallar asubahi muka zauna yanzu muna karatu to a aƙidarsu Allah bai san hakan zai faru ba sai da muka zo muka zauna irin yadda misali wani yanzu zai zo wucewa ya ce la ashe yau ana karatu to haka Allah kawai ga mun zauna muna karatu bai san me ya faru ba to wannan aqida qadariyatun nufa kenan fatattu ne su ma aqidar ahlus sunnati wal jamaa kuma ita ce tawassul sai a tsaya a tsakiya duk abin da ya faru Allah ne ya kaddara kaddara kauniya amma abin nan da ka aikata shin Allah ya yardar maka da shi a kaddaransa shar'iyya kamar yanzu zaman mu anan muna tsakanin wa'annan iradan Allah guda biyu na farko dai mashi'ar Allah ce Allah ne ya ga dama ya so mu zo mu zauna mu yi karatu da Allah bai so ba da ba za mu yi ba ko da muna so mu yi karatu wasu lokutan ma nakan taho za mu yi karatu sai na kusa masallaci sai wani dalili ya juyar da ni Allah bai ga dama ba Allah bai so ba wani lokacin ma nakan yi sallah a nan amma karatun bai yi ba saboda Allah bai so ba bai ga dama ba amma lokacin da Allah ya ga dama kuma sai mu taho to yanzu zuwan mu da muka yi muka zo muka zauna a nan muna karkashin iradan Allah kauniya yanzu abin da ya rage abin da zamu karanta din Allah ya yarda da shi a addinance to iradan Allah shar'iyya kenan irada shar'iyya kenan saboda haka to idan aka ce mashi'a ita ta game duka wannan irada din gaba daya ita kuma iradan sai ta kasu kashi biyu aka samu iradatul lahil kauniyya da kuma iradatul la ash-shar'iyya saboda haka in Allah ya kaddara abu zai faru to sai ya faru amma a babin addini kuma ba a zuwa a ce ai Allah ne ya kaddara ya ga dama misali mu mu zo mu ce Allah ɗaya ne mu bauta mu Allah shi kadai mu yi mu Allah sallah mu yi mishi kaza mu yi mishi duk wani nau'in ibada sai wani kuma ya ce to komai Allah ne sai bauta ma alloli ya bauta ma shegunne ya bauta ma waliyai sai ce haka Allah ya kaddara mu mu zama masu tauhidi shi ya zama mushriki sai ce ito wannan kaddaran Allah kauniya kenan amma a kaddaran Allah shari'iyya ya yadda kai shirka a'a dan ya ce wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa wajen bauta kar ku yi mishi tarayya kaga kenan a kaddaran sa shari'iyya bai yadda kai ba saboda haka wajen addini ba za ka kafa hujja da kaddara kauniya ka ce haka Allah madaukakin sarki ya ga dama ba misali sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu ya taba zuwa ya kamo aka kawo wata mata ta yi zina zai mata haddi sai ta ce ya amiral mumini kai kasan cewa ban yi zinan nan ba sai da allah ya kaddara na yi kagin ta tabbatar da kaddarin allah kauniya kenan sai bai yi mata musu ba sai ce ni ma kuma ba zan yi miki haddi ba sai allah ya kaddara yi miki haddi kaga shi kuma ana shi kaddaran Allah kauniya wa shar'iyya ne irada Allah kauniyatan wa shar'iyya Allah ne ya kaddara sai mata haddi ya faru sannan kuma addinance ma hukuncin addini Allah ne ya kaddara cewa hukuncin ta yi mata haddi haka Allah ya ga dama to saboda haka abinda zamu fahimta anan shine duk abin da yake faruwa a duniya ba abin da ya fita daga ilimin ubangiji babu ba abin da ya fita daga ilimin Allah tsari ne Allah ya riga ya kaddara ya tsara ya halitti mutane bangare biyu akwai batattu akwai shidayyu fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalala Allah ya ce wasu bangare Allah ya shirye da su wasu bangare kalman bata ta tabbata a kansu fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alaihimud dalala Allah ya ce huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min Allah shine wanda ya halicce ku sai kasa ku gida biyu a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mumini a cikin ku akwai kafiri a cikin ku akwai mumini in an je lahira ma cikin kaddaran Allah sai ya kasa ku biyu akwai yan wuta akwai yan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yawma yati la takallamu nafsun illa bi idnihi faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin mutane an tsaya gaban Allah Allah ya ce akwai mai rabo akwai kuma tababbe akwai akwai wanda zai dace akwai kuma wanda yake tababbe ne shi wani ya tashi da farin fuska wani ya tashi da bakar fuska yawma tabiyaddu wujuhun yawma tasu yawma tabiyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh wasu fuskoki su tashi farasol wasu fuskoki kuma su tashi baki kirin wujuhun yawma idhin musfira ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وني يتاشي هنا مرمشي هنا النشوى ونكما يتاشي أمتكي سبو دبلائي دمسيبا wannan yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara kenan wannan yasa saboda Allah ya kaddara a kaddaransa kauniya cewa akwai waɗanda za su bi kaddaransa shar'iyya akwai waɗanda ba za su bi ba to shi yasa kaddaransa kauniya sai ta hukunta ya samar da aljanna don waɗanda suka bi iradansa shar'iyya ya kuma samar da wuta don waɗanda suka bijire ma iradansa shar'iyya saboda haka abubuwa guda biyu ne suke tafi a kamar yadda na faɗi malamai sun tattauna akan menene bambanci tsakanin almashi'atu da al'irada al'imam Uh, ibn ashur a cikin tafsirinsa at-tahlil wa tanwir yake cewa fal iradatu wal mashi'atu bi ma'anan wahid bi ma'ana wahid da irada da mashi'a duka ma'anan su daya duka ma'anan su daya uh, wasu daga cikin malaman tafsiri kamar al-imam ibn kathirin da al-imam al-qurtubi da sauran malamai na tafsiri sun yi bayani a musamman a ƙarƙashin ayoyi guda biyu da suka zo a suratul hajji ayan farko Allah ya ce inna Allah yaf'alu ma yurid aya ta biyu Allah ya ce inna Allah yaf'alu ma yasha duka kuma a sura guda ɗaya nan Allah ya kawo inna Allah yaf'alu ma yurid Allah na aikata abin da ya ga dama sai ya kawo irada can ya kawo inna Allah yaf'alu ma yasha Allah na aikata abin da ya ga dama sai ya kawo mashi'a maimakon irada to mecece hikimar a ayan farko ta suratul hajji aya ta goma sha hudu da Allah ya tashi sai ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhallawna inna Allah yaf'alu ma yurid inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu inna Allah yaf'alu ma yurid lallai Allah yana shigar da Allah zai shigar da wato muminai musulmai wanda suka yi imani suka yi aiki nagari Allah zai shigar da su aljannatai wadda koramu ke gudana ƙarƙashinta sai ce inna Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abin da ya ga dama wannan sai ya kawo irada anan a ayan gaba kuma sai ce alam tara anna Allah يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء الله سيتي ألم ترى شنبك غنيبا أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض تيوى الله da waɗanda ke sama da waɗanda ke ƙasa suna masa sujjada wa shamsu wal qamar da rana da wata wa nujumu wal jibal da duwatsu da taurari wa shajar wa dawab da bishiyoyi da sauran dabbobi gaba ɗaya sai ce wa kathirun minan nas akwai kuma da yawa daga cikin mutane wa kathirun haqqa alaihi azab da yawa cikin mutane kuma kalman azaba ta tabbata gare su ta tabbata akan su kaga wata hikima ta Allah anan da yace a rana da wata da taurari da bishiyoyi da duwatsu da sauran dabbobi suna ma Allah sujjada sai dunkule su saboda a cikin su ba wanda ya fandare amma da ya zo wajen mutane sai bai ce mutane ba saboda a cikin mutane akwai waɗanda suka fanɗari sai ce wa kathirun minan nas akwai da yawa ma daga cikin mutane wanda suke yi to sauran fa sai ce wa kathirun haqqa alaihi azab akwai kuma da yawa cikin mutane wanda kalmar azaba ma ta tabbata a kansu su za su yi azaba sai Allah ya ce inna Allah yaf'alu ma yasha lallai Allah yana aikata abin da ya ga dama al-imamu tabari Allah ya mishi rahama ya ce ma'anan wannan shine inna allaha yaf'alu fi khalqihi ma yasha'u min ihanati man arada ihanatahu Allah madaukakin sarki yana aikata abin da ga dama cikin halittunsa wajen ya kaskantar da ya wulakantar da wanda ya ga dama ya wulakantar da shi sai shi yasa a ƙarshen ayin yace wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim duk wanda Allah ya nufaci ya wulakantar da shi ba wanda ya sai karrama shi ba wanda ya sai darajanta shi wa ikrami man arada kiramatahu li'anna al-khalqa khalquhu wal amra amruhu Allah yana karrama wanda yake dama ya karrama domin halittun duniya duka halittun Allah ne al'amari kuma yana hannun Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun ba wanda ya isa tambayi Allah akan me yasa Allah yake kaza ba wanda zai tambayi Allah sauran bayi kuma za a tambaye su akan wato a me yasa suka aikata kaza Allah zai tsaye da kowa ya tambaye su to saboda haka kaga kenan abin da yasa na kawo waɗannan ayoyi guda biyu shine tunda Allah ya hada su anan yace inna Allah yaf'alu ma yasha anan yace inna Allah yaf'alu ma yurid ya kawo su duka a ƙarshen aya kuma a cikin sura guda wannan yana nuna mana ishara zuwa ga cewa ma'anarsu ma'ana ce guda ɗaya illa iyaka kowace kowace aya in kaga Allah ya ajiye ta inda ya ajiye ta to akwai hikimar da ta sa ya ajiye ta a wajen dai wannan hikimar alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu Allah yana da hikima duk ayan da kaga Allah ya ajiye ta akwai hikimar da ta sa a can Allah ya ajiye inna Allah yaf'alu ma yasha anan kuma Allah ya ajiye inna Allah yaf'alu ma yurid akwai hikima a ciki hikimar sa da iliminsa ta hukunta haka wanda watakila a hikimar Allah idan aka musanya aka ɗauko wancan aka kawo wancan sai zai zama hikimar ta faɗi wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala to saboda haka a wannan shine tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala siffa ta al'irada da kuma siffa ta almashi'a shine duk abin da zai faru yana faruwa ne da ilimin Allah kamar yadda muka ji ita mashi'an Allah lafazi ne am wanda ya kunshi dukkanin irada shi kuma irada ya kasu gida biyu akwai iradan Allah shar'iyya akwai iradan Allah kauniyya iradatullahi shar'iyya shine hukunce hukuncen Allah na addini iradatullahi kauniyya shine hukunce hukuncen wato abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta ya tsara su faru a rayuwa duk abin da Allah tabaraka wata'ala ya ga dama sai ya faru sai malam ya ce wa ƙauluhu da faɗin Allah ta'ala da ya ce wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsini Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku kyautata lallai Allah yana son masu kyautatawa wa aqsidu a wata ayan Allah ya ce ku yi adalci inna Allah yuhibbul muqsidin Allah yana son masu adalci a wata ayan ya ce famastaqamu lakum fastaqimu lahu in dai har kafirai sun tsaya gwargwadon da suka tsaya muku wajen cika muku alkawari kuma ku tsaya ku cika musu alkawarinsu inna Allah yuhibbul muttaqin lallai Allah yana son masu tsoron Allah a wata aya yace inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba Allah yana son masu tsarkaka wa qawluhu da fadin Allah da yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah ka ce da su inda gaske kuke kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku ya kaunace ku wa qawluhu da fadin Allah da yace fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu da sannu Allah zai kawo wasu mutanen da suna son Allah Allah ma yana son su wa qawluhu da fadin Allah da yace inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus Allah yana son waɗanda suke yaƙi a hanyarsa sahu-sahu in ka gansu suna tsaye a sahu kai ka ce gini ne kai ka ce bango ne tsayayye wa qauluhu da faɗin Allah ta'ala da yace wa huwal ghafurul wadud Allah mai yawan gafara ne Allah kuma alhabibu ne shi wato alwadudul habib kenan alghafur alhabib kenan alwadud shine bi ma'ana alhabib Allah yana son bayinsa Allah yana tsananin kaunan bayinsa to anan wayannan ayoyin su kuma suna tabbatar mana da wata siffa ta gaba daga cikin siffofin Allah ita ce siffatul mahabba cewa Allah yana da siffa ta ƙauna yana ƙaunatar bayinsa yana son bayinsa shi yasa zaka ji ya ce inna Allah yuhibbul muhsini Allah yana son masu kyautatawa inna Allah yuhibbul muttaqin inna Allah yuhibbul muqsitin wallahu yuhibbus sabirina Allah yana son masu haƙuri Allah inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaga duka waɗannan ayoyin sun kawo sifatul mahabba cewa Allah subhanahu wata'ala yana son bayinsa al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala a kamar da muka ji ya kawo asal na Abdullahi ibn Abbas wanda yake mawqufi ne da yace wa huwa al-ghafurul wadud ya'ni al-habib وفيها إثبات صفة المغفرة وهي مدلول اسمه الغفور أتشين wannan ayan ta huwa al-ghafurul wadud akwai wato ainihin tabbatar ma da Allah siffa ta gafara shine abinda sunan Allah al-ghafur take ishara zuwa gare shi wal maghfira hiya at-taqdiyatu ma'a al-wiqaya ya'ni alladhi yastur ibadahu wa yaqihim uqubat al-dhunub lafazin al-maghfiratu shine rufin asiri in short ma'ana shine Allah shi ke rufa ma bayinsa asiri kuma ya ɗauke musu ya yafe musu hukubal da ya kamata ya musu a lokacin da suka saba masa saboda me saboda yana ƙaunar bayinsa saboda me saboda yana son bayinsa wannan shine wa huwal ghafurul wadud to duka waɗannan ayoyin a suna tabbatar ma da Allah aqida ta ahlus sunna Allah yana tabbatar ma kansa cewa yana so kuma cikin bayinsa ma akwai waɗanda suke son sa kaga waɗannan ayoyin duka sun tabbatar mana Allah yana so misali kuma ayan da muka ji fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu suna son Allah Allah ma yana son su ashe Allah yana son bayinsa kuma a cikin bayinsa ma akwai masu son shi shi yasa ma ya zargi wasu cewa sun fifita son wasu akan yadda suke son Allah wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah Allah ya ce akwai cikin mutane waɗanda suke rikan wasu ababen bauta kishiyoyi koma bayan Allah suna son su irin yadda suke son Allah sai ce amma na amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani kuma su sun fi tsananin ƙaunarsu ga Allah ƙaunarsu mafi tsanani suna yi ne gawa ga Allah sun fi son Allah sama da kowa ashe kenan Allah yana son bayinsa kuma bayin Allah ma suna son shi wannan kuma raddi ne zuwa ga ɓangaren jahmiyawa batattu waɗanda suke kore ma Allah siffan so su ce Allah baya so kuma ba a son Allah bayan da za ka zo ka ce kana son Allah bayan kuma Allah ya ce kul in kuntum tuhibbunallah ce da su in har kuna son Allah to fattabi'uni ku bini yuhibbukumullah Allah zai so ku kenan Allah yana yakan so bayinsa kuma bayinsa ma sukan me sukan so shi sukan kaunace shi saboda haka a wannan kuskure ne su jahamiyawa suna cewa wai dalilin da yasa suke cewa ba bai yiwuwa ka ce kana son Allah ko ka ce Allah ya so ka saboda suka ce innal mahabbata la takunu illa baina thnaini bainahuma naw'un min almunasaba bai yiwa a samu kauna ko soyayya tsakanin mutane biyu sai in akwai alaka tsakaninsu inda aka samu alaka tsakanin mutane biyu aka samu soyayya tsakanin mutane biyu to dole ya zama akwai inda suka haɗu akwai munasaba akwai alaka tsakaninsu wannan na buƙatar wannan wannan na buƙatar wannan ka munasabati mahabbatil makhluqina ba'dhum ba'dhum li ba'd kamar misali munasaba ta san da halittu suke ma junansu wannan yana son wannan wannan yana son wannan ai akwai dalili akwai hujja daga a fafarru min ha'ilan nafi dalilin haka sai suka gudu daga wannan suka ce Allah bayi da bayi da kauna kuma ba a kaunar Allah sai suka kore ma Allah wannan siffa to kaga sun bata anan wajen wai abin da suke nufi shine misali idan kana da dan uwa ai kana san shi shi ma kuma yana me yana son ka me yasa yake son ka saboda akwai dangantaka akwai alaka tsakaninku akwai abin da ya hada ku shine dangantaka zumunci kana da mata tana son ka kana son ta me dalili shine auratayya ya hada ku aure ya hada ku kana da ɗa kana son ɗanka ɗanka yana son ka me dalili shine jininku ya haɗu daga jikinka ya fito daga dole a samu ƙauna tsakaninku to saboda haka sai suka ce ai in aka samu soyayya to ya nuna kenan akwai alaƙa tsakanin masoya guda biyu ɗin ban san ko muna fahimta ba saboda haka bai kamata kuma a ce akwai alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa ba ba wanda gintaka tsakanin bawa da Allah da haka bai kamata a ce Allah na san bawa ko kuma bawa na san Allah ba sannan kuma duk wanda kake son shi ko yake son ka ko kuke son juna to akwai bukatuwa da kake da shi zuwa gare shi akwai bukatuwa da yake da shi zuwa game zuwa gare ka kana da bukatuwa zuwa ga matarka tana da bukatoci zuwa gare ka kana da bukatu zuwa ga ɗanka ɗanka yana da bukatu zuwa gare ka kana da bukatu zuwa ga ɗan uwanka shi ma yana da bukatu zuwa gare ka akwai abubuwan da za su taso masa kai ne za ka tsaya masa akwai abubuwan da za su taso maka shi ne zai tsaya maka Allah fa yana da wannan Allah ba shi da wannan to sai mu ce na'am ƙaunar Allah da yake ma bayinsa ba ƙauna ce ta irin dangantaka ta 'yan adam ba sai dai muhabbatun ne ta liƙu bi jalalihi wa azamatihi ƙauna ce wadda ta dace da girman Allah min gairi tamthil ba tare da an kamanta ka ce ai ina son Allah kamar yadda nake son matata Allah yana son bayinsa son da ba iyaka haka ake so bayi masu so Allah son da ba iyaka muna fahimta ku sai sa sayyidina Umar da ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ina son ka sama da yadda nake son kowa in man da kaina a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta al'ana ya Umar yace har yanzu da saura imaninka bai gama cika ba la wallahi ya Umar hatta akuna ahabba ilayka min nafsika imaninka ba zai cika ba har sai na zama na fi na fi soyuwa gare ka sama da kanka sai ce to wallahi manzo Allah da ka faɗa ka sai na ji na fi son ka sama da kaina sai ya ce al'ana ya Umar yanzu imaninka ya cika amma da kan dai da saura almuhim shine a shi Allah subhanahu wa ta'ala yana kaunar bayansa kuma yana son su so irin wanda ya dace da girmansa so irin wanda ya dace da darajarsa da matsayinsa amma dai ba irin kauna da ke tsakanin bayi da bayi ba saboda haka siffar Allah ta kauna da soyayya siffa ce tabbatacciya ma Allah Allah ya tabbatar ma da kansa a ayoyi masu yawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma da kansa waɗannan siffofi ya tabbatar ma da allah waɗannan siffofi a cikin hadisansa ingantattu allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace to za mu tsaya akan wannan gabar idan allah ya kai mu sati mai zuwa insha allahu ta'ala idan mun zo sai mu ƙara bayani akan wannan siffa ta muhabba gabanin sai mu ci gaba da ayoyin da malam ya kawo mana a gaba in allah maɗaukakin sarki ya yarda abinda muka faɗa daidai allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah maɗaukakin sarki ya yafe mana Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya sanya mana albarka da alheri a cikin rayuwarmu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa wadda suke son shi kuma yake son su Allah ya mana albarka biya mana bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin zababbun bayinsa a wajensa ya mana albarka اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته